بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan safiya ta asabar safiyar sha hudu ga watan jimadal ula hijira na da alif ɗari hudu da talatin da takwas wanda shi daidai da goma kenan ko ko sha ɗaya 11 ga watan Fabrairu shekarar ainihin wato 2017 miladiya. Insha Allah ta'ala za mu ɗora karatu a cikin wannan littafi mai suna La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha والنفر فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان ألا مدوك تنسر كي ساكا مشدع الخير وأن المالمي باب شكا يا كيمتك وجن أينه واتيوى الأمة بياني dangane da abin da zai amfanar da su a duniya da lahira dangane da wannan kalma mafi tsada a ainihin wato cikin addinin musulunci muna na inda malam ya fara bayyana mana ainihin wato ma'anoni na ainihin wato wannan kalma ta la ilaha ina nufin falaloli na ainihin kalmar la ilaha illallah wanda muna nan inda malam yake bayyana mana zikirori waɗanda suka tabbata daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda waɗannan kalmomi su ne kalmomin da ya kamata kowane mutum ya ainihin wato dage wajen karantawa domin sun samu asali ne daga wajen wanda baya magana da son zuciyar shi sai dai wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato saukan masa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu cikin bayansa waɗanda suke ji mafi kyawun zance su kuma dace da bin mafi kyawunsa muna nan ainihin wato shafi na ainihin ɗaya ko? na a baya malin ya bayyana malin ibn qayyim ya ɗanyi mana ta'aliki dangane da ainihin wato hadithin bitaqa hadithin nan wanda wani bawan Allah zai zo ba shi da aikin komai sai kalmar la ilaha illallah Allah ta'ala zai tambaye shi kana da wani aikin lada a wurin mu ya ce babu a ƙarshe a fito da wannan takardar ƙwaya ɗaya sai ta rinjaye dukkanin ayyukan zunubansa da ya ainihin aikata Allah ta'ala ya gafarta mishi ya sa shi aljanna har al'imam ibn al-qayyim yake cewa to jama'a mu sani su ayyuka ba suna samun falala bane ta hanyar suran yadda aka yi aikin ko kuma yawan aikin aiki yana samun ɗaukaka ne da falala da ainihin tabbatuwar abin da ke cikin zuciyar bawa da gwargwadon yadda bawa ya sami ikhlasi ya sami yaqini ya sami sakankancewa game da abin da Allah madaukakin sarki yake kiran shi ko ya umarce shi da shi da gwargwadon yadda zai sami ainihin wato lada a wurin Allah madaukakin sarki don haka wannan takarda kwaya daya aka wayi gari tarin jayi waɗancan takardu guda 99 kenan sai mu gane cewa ashe kalmar nan ta la ilaha illallah ba karamar kalma bace kuma ba ƙaramin daraja take da shi ba ainihin wato addinin musulunci Allah ta'ala ka shiryar da mu malam zai ci gaba da bayyana mana ainihin wato fallar wannan kalmar ta la ilaha illallah malam yace wa an abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala hadisi daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abu huraira yace النبي صلى الله عليه وسلم ياتي سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها مريتي النبي صلى الله عليه وسلم يا فديتشوا kuna jin labarin wani gari wanda gefen garin guda ɗaya yana kan tudu ne gefen garin guda ɗaya kuma yana ainihin wato cikin ruwa ne ma'ana yana kan wani tsibiri ne daga cikin ainihin wato tsibirai qalu na'am ya rasulullah sabai suka ce kwarai manzo Allah mun ji labarin wannan gari malaman hadisi suka ce wannan garin shine kasar Turkey garin ainihin da kira Constantinople ko Constantine da ainihin wato turanci shine ainihin wato wannan birni wani birni kenan Istanbul an gane ko istanbul wasu malaman kwanka ce a nan ne kasan cyprus kasan cyprus kasa ce wacce ita ma tana kan tsibiri ne gaba ɗayanta wani sashinta yana kan ƙasa ne wani sashinta kuma yana mene yana ainihin wato cikin ainihin teku wallahu ta'ala alam to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuna jin labarin wannan gari suka ce ya rasulullah lalle mun ji labarin wannan gari qala sai manzo Allah ce la taqumu sa'a alƙiyama ba za ta tashi ba hatta ya zuha saba'una alfan min bani ishaq sai an samu mutane guda dubu saba'in sun je sun yaƙi wannan garin daga cikin 'ya'yan dangin annabi ishaq alaihi salam ɗa ga ainihin wato wa kenan ɗa ga annabi ibrahim alaihi salam ko ma'ana daga cikin jikokinsa za a samu waɗanda za su je su yaƙi wannan gari fa'iza ja'uha idan suka je wannan gari, nazalu sai su sauka a wannan gari, falam yi ƙwatilu bisilahi, ba ma da makami za su yi yaƙin ba, an gani ba za a sa makami a yi kashe-kashe da sare-sare sauransu ba a'a. Walam yarmu bi sahmin, hakanan ba za su ainihin wato jifa ko ba za su ainihin harbi da kibiya ba. babu wani kibau ko da ƙwaya ɗaya da za a ainihin wato harba ƙalu idan suka soka garin kawai za su ɗaga murya su ce la ilaha illallah wallahu akbar idan suka faɗi wannan kalman fayas ƙoƙo ahadu janibai ha sai a waye gari ɗaya daga cikin gefen garin kawai ya ainihin wato faɗi ma'ana allah maɗaukakin sarki sai ya ba su nasara su ci galaba a kan mutanen wannan garin ainihin wato su karɓi musulunci jama'a ina fata an gane wannan kaga wannan yake nuna maka mene gilman kalmar mene kalmar la ilaha illallah qala thawrun malam thawru yace la a'lamuhu illa qala ban sani ba face cewa yayi allazi fil bahri wannan garin da ke tsakiyar teku idan kuma garin da gaske wani jama'a sai zama kasan cyprus ne wanda kasan cyprus a yanzu tana da musulmai kusan kashi 21 ne a cikin mutanen garin mutanen kasan amma duk sauran ainihin wato kashi kusan 65 kiristoci ne da sauransu kashi ainihin wato bakwai ne ko na bakamancin haka su kuma 'yan addinin buda an gane wannan ko haka kasan take jama'a to malam sauru yake cewa ni ban sani ba face cewa yayi allazi fil bahri ma'ana wannan garin da ke tsakiyar teku an gane wannan ko thumma yaqulu thaniya sannan su ƙara faɗin nabi su ƙara faɗin la ilaha illallah wallahu akbar fa yasqutu janibuha al-akhar ɗayan gefen garin shi ma sai ya faɗi sai Allah ta'ala ya ba su nasara su ci wannan gari da yake thumma yaqulu thalitha sannan su ƙara faɗi na uku su ce la ilaha illallah wallahu akbar fayufarraju lahu sai Allah maɗaukacin sarki ya buɗe musu wannan garin an gane ko a wayi gari an buɗe wannan garin an karɓi wannan garin daga hannun waɗancan arnan sun ainihin wato sami nasara a kai fayadkhuluha sai su shiga cikin wannan garin fayaghnamu sai kuma su samu ganima fa bainama hum yaqtasimun al-ghanaima to nan fa suna kankanin suna cikin rarraba waɗannan ganima da suka samu a wannan gari id ja'ahum as-sarihu sai ga wani mai yekuwa yazo yana daga murya yana cewa faqala sai ya ce inna ad-dajjal qad kharaja to jama'a lalle fa dajjal ya riga ya fito kowa sai ya kama kai kuma an gane wannan ko fayatrukuna kulla shay'in sai su bar komai na ganiman da suka samu a wannan kasan wayarji'una sai su koma ainihin wato zuwa kasan su wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin ainihin wato sahihi littafin sa me wannan hadisi yake nuna mana jama'a wa qadi al-qadi iyad malan qadi iyad yake cewa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce al-ma'ruf al-mahfuz abinda aka sani wanda aka ainihin wato kiyaye daga cikin lafazin wannan hadisin min bani isma'ila daga cikin ƴaƴan annabi isma'il ne ba ƴaƴan annabi ishaq alaihi salam ba jama'a ina fata an gane wannan daga ƴaƴan annabi isma'il ne wa huwa alladhi yadullu alaihi al-hadith wa siyaquhu kuma shine wanda hadisin yake duni akan sa da kuma yanayin yadda hadisin ya zo li'annahu innama arada al-arab domin ana nufin larabawa ne za su ci wannan garin da yaki za su karbi wannan gari wa hadhihi al-madina wannan garin ko hiya al-qustantiniyya ita ce ainihin wato garin Constantine ko ƙasar Turkey ko ainihin wato birnin Istanbul jama'a ina fata an gane wannan wannan shine abin da ainihin wato malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam kenan wannan hadisin jama'a yana nuna mana mene girma da kuma irin kwarji na kalmar mene kalmar la ilaha illallah wa an abi dharr radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa alayhi thawbun abyad wa huwa na'im abu dharr al-ghifari jundub ibn junada Allah ya kara mishi yadda ya ce, Na zo wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, manzon Allah yana saye da wani tufafi wanda yake fari, wa huwa na'im, alhali manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin yana bacci. Thumma ataituhu sannan sai na zo wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, wa ƙarista ya ƙaza a lokacin ya farka daga baccinsa. Faƙawar sallallahu Alaihi wasallama, sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace ma min abdin qala la ilaha illa allah thumma mata ala dhalika illa dakhala aljanna Allahu akbar manzo Allah yace babu wani bawa daga cikin bayin Allah wanda zai rika fadin kalmar la ilaha illa allah a wayi gari har ya cika ya mutu akan wannan kalmar face sai ya shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai na ce wa in zana wa in saraka koda yayi zina koda yayi sata zai shiga aljanna duk da haka qala wa in zana wa in saraka manzon Allah ce kwarai ko koda yayi zina koda yayi sata qultu Abu Dharr ya kara cewa wa in zana wa in saraka ya manzon Allah ko da yayi zina ko da yayi sata qala wa in zana wa in saraka ko da yayi zina ko da ya taba yin sata qultu wa in zana wa in saraka suno kenan so uku manzo Allah ko da yayi zina ko da ya taba sata qala wa in zana wa in saraqa ala raghmi anfi abi dharr sallallahu alaihi wasallam yace kai ko da yayi zina ko da yayi sata ko da abu dharr bai so ba shine ala raghmi anfi abi dharr ko da abu dharr bai so ba to musulmi shiga aljanna kidan jama'a wannan hadithin hadithi ne muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadithin jama'a ya nuna mana cewa ashe duk mutumin da yake faɗin kalmar la ilaha illallah da ainihin sharuɗanta da ainihin cikakkiyar imani da gaskiya da yaƙini da ainihin wato cikakken imani da Allah din ba tare da haɗa shi da kowa a wurin bauta ba to dai zai shiga aljanna kamar yadda muka ranta a baya ko wa in asabahu qabla zalika ma asabahu ko da abin da ya same shi gabanin haka ya same shi zai da shiga aljanna an gane wannan ko kamar yadda wani hadisi kuma yace lalle tanfa'uhu la ilaha illa Allah yawman min ad-dahr a wata watan wata rana daga cikin kwanakin zamunna waɗanda Allah ta'ala ya halitta lalle Allah ta'ala zai amfani da shi da wannan kalmar ta la ilaha illa Allah jama'a ina fata an gane wannan to amma fa jama'a mu sani sai dai idan aka wayi gari kana faɗin la ilaha illallah amma babu shirka kana faɗin la ilaha illallah amma ba bid'a eh domin akwai bid'a al-mukaffira bid'a da ke jan mutun zuwa ga kafirci jama'a ina fata an gane wannan eh akwai irin wannan kamar tawassuli da matattu ko waɗanda ba sa nan wanda mun riga mun karanta waɗannan jama'a suna shiga ainihin babin shirka da Allah maɗaukacin sarki kenan duk wanda yake neman zaman lafiya tsakaninsa da Allah ta'ala kamar da Allah ya faɗa ne faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada duk wanda yake fatan haɗuwa da Allah lami lafiya to lallai ya aikata aiki na ƙwarai kuma kada ya haɗa bautan Allah bautan su da yake da bautan wani Allah Allah ta'ala ka shirya da mu to jama'a kun ji wannan hadisi kenan daga Abu Dharr al-Ghifari wa kana Abu Dharr radiyallahu anhu Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara mishi da ya kasance idza hadatha bi hadha al-hadisi idan ya bada labari ya faɗa wa ya karantar da wannan hadisin qala sai ya ce wa in raghima anfu abi dharr ko da abu dharr ma bai so ba an gane wannan ko ko da abu dharr bai so ba lallai wata rana mutum zai shiga aljanna kenan dole ne mutum ma zai shiga aljanna amma me idan aka wayi gari ya mutu akan tauhidi akan ta Allah madaukakin saki da bauta kullun jama'a abinda muke kira zuwa gare shi kenan a bar shirka a kama me tauhidi a yi sunnar manzon Allah a yadda mene a yadda bid'a an gane wannan ko a'a a matsayinka na bawan Allah kawai ka kawar da kanka game da komai game da kowa ka riƙi littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka zaka tsira insha Allah ta'ala Allah ta'ala ka shiryar da mu kina wannan hadisi يا لأنهم واتوا فللوليكو وعن أبي سعيد وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنكر حديثي دقا أنهم أبو سعيد, سعيد سعد بن أبي وقاص ديا دقسين أن الجنة ولم دمزون الله صلى الله عليه وسلم يمس بشارة الجنة تن أنا الدنيا الله أكبر الله يقارى سعود يده حوالي رسول الله هو wanda zai tsaya gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaki sai manzon Allah ce mai irmi ya sa'ad harbe su ya kai sa'ad mutum ne wanda ya kware wajen harba kibiya in ya riga ya abin nan baya mishi wata rana har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya wani arni ya tinkaro ya gama tsammanin cewa ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad yana duban wannan arnan kawai sai da ya zo kusa kawai ya ɗauke shi da wannan kibiyar haka ta wata soke ma wannan arnan ido kawai sai ya faɗi yana mata ce manzan Allah ku sai da ya dariya ce oji wannan kafirin ya taho da ƙarfin shi yana ganin cewa shi ya kawo amma ina sa'ad ya barar da shi Allah ya ƙara masa sa'ad yadda sa'ad bin abi waqas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da'watu dhil da'watu dhin nuni إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له الله أكبر رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والضياء وابن أبي الدنيا في الفرج وصحاه الألباني منظر الله يأتي الدؤر دا ذنوني ويا ذنوني نعم النبي يونس عليه السلام يونس ابن متى يوا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر جماعة wannan addu'ar ba ƙaramin girma suke da shi ba a musulunci Allahu akbar manzon Allah ya ce addu'ar da annabi Yunus alaihi salam yayi yayin da ya roki Allah da ita shine iz da'a biha yayin da yayi roko da ita wa huwa wannan wawu din wawul hal walhalu huwa fi batil hut a lokacin yana cikin cikin kifi duhu guda nawa duhu guda uku ya ga alamun mutanen sun kin imani da ya ga azaban Allah tana zuwa bagarin shi kuma sai ya tsallake ya shiga jirgin ruwa zai gudu ya bagarin kuma Allah ta'ala bai bashi umarnin ya bagarin ba sai da ya shiga cikin jirgin ruwa ana zuwa tsakiyar teku cikin dare kawai sai jirgi ya kama tangal-tangal aka ce a lalle akwai wani mutum da ya saba wa Allah a jirgin nan don haka za a yi ƙura'a duk wanda aka samu shi ya sa jirgin yake tangal-tangal a kan mahalakan mu duka shi sai a jefa shi a ruwa kawai mumi tafiyar mu aka ce an yi aka zo aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta fada a kan shi aga a to wannan mutumin kirki wanda yake cewa annabin Allah yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah a sake ne aka ƙara maimaitawa da ta ƙara faɗuwa kan shi aka ƙara maimaitawa ta faɗuwa kan to haka za a yi haƙuri dai annabi yunus a ɗan yi haƙuri dai a ƙanan dai tun da ƙoran ta faɗa kan shi aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin wannan tekun jama'a yana faɗawa wani ƙaton kifi ya zo ya haɗe shi duhu na a'a duhu uku ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi shi yasa Allah ce fanada fi zulumat sai ya roki Allah alhali yana cikin duffai ma'ana ba duhu ɗaya bane duffai ne an gane wannan ko fanada fi zulumat shine idda'a fi batn al-hut yayin da yake kiran Allah a cikin mene a cikin cikin kifi an gane wannan ko yace mene la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin abin da ya tafaɗa kenan jama'a la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minadh zalimin lallai ni dinnan ina daga cikin azzalimai ina daga cikin waɗanda suka zalunci kansu Allahu akbar shi yasa Allah ta'ala ya rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dan gatan Allah in aka bata mishi rai aka musguna mishi aka zage shi aka ci mutuncin shi aka yi mai duk iskancin da za a yi mai sai Allah ya bashi hakuri Allah ya ce manzon Allah fasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibil huti kakka zama kaman ma'abocin kifi kaka zama kaka yi fushi ka ce yau ma na ma daina yin wa'azin na zan bar garin ko a to zan bar anguwar a ko zan bar jihar an matsa mun a a wala takun ka sahibil huti kaka zama kaman ma'abocin kifi iznada yayin da yake kiran Allah wa huwa makzum alhali yana cikin bakin ciki da damuwa a cikin cikin kifi jama'a ku duba falla irin na wannan addu'a la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbatar maka inni kuntu minadh zalimina lallai ni na kasance daga cikin azzalimai manzon Allah ya ce lam yad'u bihi rajulun muslimun fi shay'in qattu wani musulmi bai taɓa roƙon Allah cikin wani abu da yake nema a wurin Allah ba, illa stajaba Allahu lahu face sai Allah ya karɓa mishi wannan abin da ya roƙa a wurin Allah. Allahu Akbar. Jama'a saboda faɗin mene, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Jama'a ashe in ana tasbihi wa ake wa kadai? Allah ake wa. Kuma in za ka yi jama'a kai irin na manzon Allah. mu kullum abin da muke cewa kenan babu wani hayaniya da wata tsarkaniya da wani yaje kikiro mu na manzon Allah jama'a ya ishe mu ba ma bukatun na kowa kai da ka kawo naka kuka kawo naku ba ma san naka ba ma san naku mu na manzon Allah muke so sallallahu alaihi wasallama an gane wannan ko radina qismatul jabbar fina illa iyakata kenan jama'a mun yarda da wannan kaso da Allah ta'ala ya mene ya tsaga ya bamu wai har mawaki ya fika hankali cewa na tsaya gawa na tsaya ga annabi Muhammadu ina fata an gane wannan eh wanda yake son tsira a nan duniya da lafiya to ya tsaya gawa ya tsaya ga annabi Muhammadu amma duk wanda ka kama jama'a wallahi alazim ka kama kafar wala ana fatan ganin jama'a ka kama tsumma tsumma ko ina zai kai ka ai ka san kama tsumma ko yakewa zai ko ka saki reshe ka kama me ka kama ganye Allah ta'ala ka shiryar da mu daga jama'a ku ji mala'iku daga sama suka ci a sautin ma'ruf min abdin ma'ruf sauti ne sananne daga wajen wani bawa sananne gashi kuma a cikin duffai guda uku ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi shi yasa Allah ta'ala ce falaula annahu kana min almusabbihin da ba dan annabi Yunus alaihi salam ya kasance daga cikin masu tsarkake Allah ba masu yin tasbihi ba me Allah ya ce lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya ci gaba da zama a cikin cikin kifin nan har zuwa ranan da za a tashi alkiyama Allahu akbar kaga Allah ce falaula da ba dan ya kasance daga cikin masu tsarkake Allah ba ke da jama'a shi tasbihin ana kira wa ake kira kadai Allah kuma in za kai kai nawa kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iyalin kowa jama'a duk wani wanda zai kirkiri wani zikiri ko wani abu ya kawo ka kyale mishi nashi ka rike na manzon Allah ka zauna lafiya duk yadda kake kokarin wai yau kaza sai ya zama na annabi ne ai kaza na annabi ne jama'a mu mun ce ba za mu ba mun ce na annabi kadai za mu ko mun tsaya gare shi kadai duk wata hayaniya da ban kaura za kawo ka rike kayanka dama addini jama'a baka ce baka cewa dole sai kowa ya mika shari'a hannu ma take manzon Allah ya iya duk wa'azin da manzon Allah ya iya ya iya shayin da baffansa mun karanta a baya baffansa dan wuta ne Abu Talib ka duba irin taimakon da ya ba manzon Allah amma saboda bai yi imani ba wannan abin bai amfani da shi ba ko ashe nasaba ba ta amfani da mutum ka ce kai wane ne dan wane wannan ba zai amfani da kai komai ba wanda aikinsa ya sanda nasabansa jama'a ba za ta amfani da shi ba Allah ta'ala ka shiryar da mu to kun ji wannan zikirin da yake yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sai Allah ta'ala yake cewa falawla an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin amma da ba dan ni'imar Allah ta riske shi ba da mun fitar da shi a bakin kogin nan alhali yana abin zargi amma sai Allah ya zaɓe shi daga cikin bayansa na gari saboda wancan addu'an da ya yi sai Allah ya sanya shi daga cikin salihan bayi a can kuma cikin suratu ainihin wato suratu as-safat yace falawla annahu kana min musabbihina la labitha fi batnihi ila yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim sai muka fitar da shi a gefen wannan tekun alhali yana mai mara lafiya wa ambatnahu menene wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtib aka fidda mishi wata bishiya yace sai ya warke wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun muka aika shi zuwa ga wasu mutane dubu ɗari ko sama da haka fa amanu kakkab din su suka yi imani famata'nahum ila hin sai muka jiyar da su dadi zuwa wani lokacin da Allah ta'ala ya diba musu a duniya jama'a babu wani annabi daga cikin annabawa wanda Allah ta'ala ya sa mutanansa kakkab suka yi imani ba wanda ya bijiri sai annabi Yunus alaihi salam shi kadai ke da wannan fallan jama'a babu wani annabi hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan ba a wurin Allah shi yasa kake gani ga arnan nan a duniya ta ko ina suna kai musulmai hari amma shi haka Allah ya ce falawla falawla kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا أن قالوا أنه كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين تكاجي جماعة النبي الدول النبي وانيكنا النبي يونس عليه السلام لك جماعة هكي كما تكي ما كي كان سن الله يفرن تامك ري دي من شوانا كان سن كومك لبقين تكي dimanci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimina kada neman kai addu'a Allah ya karba maka ka yawaita fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimina abin abid dunya ma yaftada wannan asili tafin sa al-faraj imam al-albani kuma ya inganta wannan hadisi wa an abi bakrata radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi kuma daga abi bakrata Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda Abi Bakar yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da'awatul makrubi addu'o'in da wanda yake fama da bakin ciki da damuwa zai rika yi shine Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت جماعة كن جيري ذكرين من ظن الله با وني يوا أي تك أي تكاوس كلمة وعليك كذا كذا كذا وأنت الكذا كذا أي توت الدوغر الدعاء جماعة الدعاء من ظن الله با تلقوا sai zunzurutun fa'ida sai ƙarfi da take da shi kuma a wurin Allah ta'ala ka yi ta nan da nan take Allah ya karɓa maka sai addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to addu'o'in da ko addu'ar da mai fama da bakin ciki zai rika yi jama'a kaji ga maganin bakin ciki manzo Allah ya kawo kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki da tashin hankali da nunkufurci a zuciyarka karanta wannan addu'a Allahumma rahmataka arju ya Allah jin kanka nake fata ina fatan samun jin kai daga gare ka da rahmarka fala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah ina roƙonka kada ka jingina ni kada ka bar ni da wayona kada ka bar ni da wayona a karan kaina daidai da kiftawan ido Allahu akbar jama'a kun ji irin addu'ar manzon Allah jama'a haka Allah yake so ka nuna kai ba kowa bane ya Allah kada ka kyale ni da karan kaina da wayauna da ƙarfina daidai da kiftawan ido ma'ana Allah ka zanto kai ne kake gudanar da dukkanin al'amarina na jibinta maka komai ya Allah an gane wannan ko fala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kada ka jingina ni zuwa ga kaina daidai da kiftawar ido wa aslih li sha'ani kullah ya Allah ka daidaita min sha'anina ma'ana ka daidaita min al'amurana baki ɗayansu ya Allah la ilaha illa anta domin ya Allah babu abin bauta bisa cancanta saiwa sai kai kaga a wannan kalmar ma akwai kalmar mece mene la ilaha illa anta ko yawwa kidan duk addu'an da kake so Allah ya karɓa maka nan da nan ka faɗi mene a cikin ta ka faɗi kalmar la ilaha illa Allah jama'a ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu kenan jama'a wannan addu'a tana karantar da mu shiriya ta manzon Allah kada a wayi gari kana cikin bakin ciki da damuwa sai dai ka je cikin mutane ne inda ka je ka zauna kana kai karan Allah wajen halittu a ga magani manzon Allah ya baka in kana fama da bakin ciki da damuwa sai ka dinga karanta Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta kai ta karanta wannan addu'ar sai Allah ta'ala ya yaye maka damuwa da wannan bakin ciki da kake fama da shi a zuciyarka Allahu akbar Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah muna roƙonka kuma ka ba mu ikon yin aiki da waɗannan addu'o'i ka ba mu ka ainihin yaye mana damuwa da bakin ciki gabar mu rawahu Ahmad wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wal Bukhari fi al-Adab al-Mufrad da Imam Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad wa Ibn Hibban haka ne Ibn Hibban al-Busti ya fitar da wannan hadisi wa hassanahu al-Albani Imam al-Albani ya ani hassana wannan hadisi tambaya anan ga dalibai me yasa ba a kawo Bukhari a farko ba ha kun yi shiru ka'idan malaman hadisi ne jama'a shi imamul bukhari shine imamul muhaddisin shine wane imamul muhaddisin amirul mu'minin fil hadith dan haka idan aka ce imamul bukhari ya ruwaito hadisi a cikin sahihul bukhari sannan sauran malaman masu ruwaito jama'a ba a fara kiran sunan wani sannan na bukhari a dole sai ka fara cewa akhrajahu al bukhari wa muslimun sannan ka kawo sauran وأبو داود والنسائي وأحمد و و و و و قائدة شاء وجواني ما لمن حديثي أما أنا بخاري كاوني أسئلة تافن الأدب المفرد شيء سأسأك مك رواه أحمد وأبو داود سيش والبخاري في الأدب المفرد يا كما تمشي وانا جماعة قائدة شاء وانا ما لمن حديثي نافت أن قال وانا شيء سأدك حديثي من كاو بخاري كاو كدو أسئلة تافن za ka sai ya face maka akhadahul bukhari sannan sai ya kawo maka sauran in ma akwai muslim sai ya gabatar da muslim a gaba sannan ya kawo maka suwa ne sauran ainihin wanda suka kawo suka rawaito wannan hadisi Allah ta'ala ka shirye da wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas turjuman alquran wa ma adraka man abdullahi dan abbas abdullahi abbas jama'a babban malami ne shi ne ake matake da habarul umma habarul umma wannan babban malami shakundum na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah ya bar duniya ma yana ɗan ƙaramin yaro bai wuce ɗan shekara goma ba in ma ya kai shekara goma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya amma Abdullahi ɗan Abbas jama'a bai gushe ba yana koyan karatu a wurin malaman shi sai malaman shi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su akwai wani akwai Zaid ibn Thabit sakataren manzon Allah jama'a wannan sahabin akwai dimbin ilimi a tare da shi Al-Qur'ani Zaid ibn Thabit kamar da Imam Tabarani ya rawaito a cikin Mu'jamul Kabir ina tsammanin haka yake cewa duk lokacin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi zai kira zai dan sabit ya zo wanda shi ce ya zaidu zan karanta kai kuma rubuta yace in yana faɗa ni kuma ina rubutawa in na gama rubutawa sai ya ce min iqra karanta sai in karanta zaidu yace fa in kana fihi khalalun idan akwai wata matsala a cikin rubutun da nayi aqamahu sai manzon Allah sai ya gyara min yace gyara wuri kaza kaza zaka sa a wuri kaza kaga tunda shine mai rubuta wahayi kaga ko ai dole zan malami ko dole zama malami dan duk abin da manzon Allah zai faɗa zai faɗa mishi manzon Allah baya koyewa wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin manzon Allah baya rowan wannan sabon da Allah ya kawo mishi yace idan ya gama rubutawa sai ya ce manzon Allah to manzon Allah sai ya ce mai karanta zairu sai ya karanta in ya karanta ya ce sai ya ce karanta min nima in ya karanta mai ce in akwai wata matsala sai ya gyara bayan ya gyara sai manzo Allah ce to fitawa da mutane alqur'ani nan ka ba su shirbar karantawa to zaid dan sabit malama abdullahi dan abbas sai kuma babbar malama wanda ba a taba yin tabirin ta ba jama'a musulunci kuma ila an taquma sa'a ba za a kare ba za ta kare irin ta ba ita ce as-siddiqa bintu siddiq Allah ya kara mata yadda nana aisha jama'a duk cikin al'ummar manzon Allah ba a taɓa yin malama kamar Aisha ba, kuma ba za a yi ba, Allah ya ƙara mata yadda, ‘yar aminin manzon Allah, ‘yar sarkin manzon Allah kenan ko? Abubakar Siddiq, abokin manzon Allah na ƙut da ƙut, wanda manzon Allah yake cewa idan akwai wanda zan riƙe hannun shi, mu mutu tare, mu je gaban Allah tare, to da Abubakar. Allah ya ƙara mishi yadda, Allazi yu'ti malahu ya ta zakka. Jama'a na fata an gane wannan, na. Sannan sai malamin shi na uku shine wane, Umar ɗan Khattabi. Malamin shi na huɗu shine Aliyu ɗan Abu Talib. Malamin shi na biyar shine wane Abu Huraira. Da sauran manya-manyan sahabbai jama'a a wurin sai ya dinga kwankwaɗan ilimi. Sai da aka wayi gari daga cikin manyan sahabbai ma akwai da ba su shi karatu ba. malamin tafsiri kace wanda ya fi Abdullahi dan Abbas karatu shine Abdullahi dan Mas'udi suka ce Abdullahi dan Mas'udin la shakka ya fi Abdullahi dan Abbas karatu saboda shi an saukar da Qur'anin da wayen shi yana garin Makka kuma shine mutum na farko da ya fara bayyana karatun Qur'ani a fili Qurayshawa na ji a gaban Ka'aba manzo Allah ya ce wa zai je bayyana wa zai je karanta Qurayshawa na Qur'ani Allah da masu yace ya sullahi ni ne ko mutum ne irin dan kankanin nan dan gajere mai dan siraran kauri haka ya je karanta musu alqur'ani abuja ya kalle shi ya make shi duka ɗaya mai barar da shi kawai sai gashi ya fadi su mamiya ka dauko shi kawo shi da aka dawo da shi manzo Allah yana magana manzo Allah sai kala Allah da masu sai manzo Allah ya dariya ta manzo Allah ka ce wa zai kan qur'ani ya ce ni ne kuma na je na karanta Qur'anin an make ni kuma kamun dariya manzo Allah ce eh ina kallon ka ne ranan da zaka zo karama kai za ka kashe shi ranan da zaka zo ka tsaya akan shi da takobi kai ma ka kashe shi shine nake dariya Allah ya nuna min wurin daidai wuri kaza ne a badar Abdullahi da Mas'ud ya ce wallahi tunda manzon Allah ya faɗa wannan magana na san da gaske ne shi yasa bayan an gama yaki kakaf sai Allah musu yace kai ina ai tunda manzon Allah yace ni zan kashe wannan mutum bari in je wajen gawan shi ya dinga bibiyan gawaki sai da je kan gawan Abu Jahal sai je gaji a cikin jini Abu Jahal kuma ana ana kakari ba a mutu ba sai ce to shikenan ka faɗi la ilaha illallah mana in je faɗa wa manzon Allah cewa ka faɗi kalmar la ilaha illallah jama'a ku je da sabai suke jama'a ashe addini ba zagi bane jama'a ba cin mutunci bane a'a ba sai ka yi zagi za a fahimce ka ba ba sai ka ci mutunci za a gane karatunka ba a'a ana bi ne bil hikima wal mau'izatil hasana da ya je wajen shi bayan ya faɗa sai ya ce kai ba zan faɗi la ilaha illallah ba ya daga takobi zai sara miki saboda haushi sai ya fasa saboda wai ya ce mishi a kai tsada tsada kakka kashe ni da wannan ainihin wato wannan kaskantaccen takobin naka ga takobi na ɗauke shi ƙarasa ni alaɗa musu ya ce hanna juya zan kashe shi saboda haushi ya ce sai na fasa na tuna idan na kashe shi saboda na ji haushi allah zai ban ladawa jama'a ku duba yadda sabis ke kyauta niyya wajen aiki a ƙarshe ya sa takobinsa ya kashe abu jihar kaga dai maganar manzon allah ta yi ta tabbata shi ya sa abdullahi ɗan mas'udi yake cewa babu wata aya a cikin Qur'ani da ta sauka babu wata aya a cikin littafin Allah da ta sauka dan Allah ran manzon Allah ne face na san a ina ta sauka akan wa ta sauka akan me ta sauka yace inda na san akwai wani wanda ya fi ni sanin fassarar littafin Allah inda raƙumi zai iya zuwa da na je wajen shi na koyo ma'ana yana nuna maka shi katni a wajen ilimi jama'a kuma jama'a wa hukka lahu an yaqula zalika kuma ya tantance ya faɗa ka jama'a Abdullahi ibn Mas'ud ba ya tantance ya faɗa ka Allah ya ƙara mishi yadda to jama'a kun ji Abdullahi dan Abbasin Allah ta'ala ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama yad'u 'inda al-karbi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana roƙon Allah yayin da bakin ciki da damuwa ya turnike shi manzo Allah yana cewa لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه منظر الله صلى الله عليه وسلم هنا تشيوا دل لوكacin da bakin shi ya tirnike manzon Allah sai ka je yana cewa la ilaha illa Allahul azimul halim babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shine mai girma kuma Allah shine mai haƙuri shine mai haƙuri da bayi la ilaha illa Allah rabbul arshil azim lalle ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shine ubangijin al'arshi mai girma kuma al'arshin jama'a yana ina ne sama haka ne shi kuma Allah yana ina ne yana saman al'arshi ko kuma ya ce ya daidaita akan ina kenan kaga duk wanda ya ce Allah yana ko ina batacce ne jama'a la shakka batacce ne wannan me bin aqidin jahan dan safwan me bin ainihin wato mazhaba ta mu'tazila shike da wannan ra'ayin jama'a amma Allah ta'ala ya riga faɗin da yake saboda haka kai yau ba za ka zo ka faɗi fasara da fasarar ka ba ka koma fasarar magabata na kwaye daga cikin sahabbai da tabi'ai duk cikin sahabbai jama'a ba a taba samun wani ya ce maka Allah yana ko ina ba haka cikin tabi'ai ka je ka bi diddigi ka gani ka je karanta magana irin su zuhuri irin su sufyan thauri irin su wane irin su ainihin wato manya-manyan tabi'ai irin su sa'id bin musayyib irin su imamu malik irin su abu hanifa imamu shafi'i imamu ahmad ka zo wannan ka je da suke faɗin aƙida jama'a irin ta mummune irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to don haka gashi manzon Allah yana faɗa la ilaha illa Allah rabbul arshil azim babu abin muta bisa cancanta sai Allah shine ubangijin al'arshi mai girma لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم باب أبن متابسة تنشنتا سي الله شيني أبنججن سمي أبنججن كسي كما أبنججن الأرشي من جرما جماعة كنجي دو قبع سي منظر الله يا كرامي يا كرا كلمر لا إله إلا الله بعدين كون يسبو دمي سبو دفللا da girma da daraja da kuma farin ciki da jin daɗi da Allah yake idan an kira shi da wannan kalmar jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ka shirye da mu dan haka jama'a in ka kasance cikin bakin ciki da damuwa ba shar za ka yi ba ba zama za ka yi ka haɗa kai da gwiwa ba ko ka yi tagumi da an ganka an ga wanda ke cikin damuwa kai canka kaddara ce Allah ta'ala ya kaddara zama same ka wannan shine as-sabru ala qadari llahi al-mu'lima haƙuri a kan ƙaddaran Allah mai raɗaɗi mara daɗi sai ka samu wannan haƙuri laka da zaren ya zo sai ka koma zuwa gawa sai kuma ga Allah kai ma ka faɗi irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim jama'a wannan haddace ya kamata a yi kamar yadda da mun karanta a cikin littafin cikin muslim ko Allah ka shiryar da mu wa akhraj at-tirmidhi min riwayati ali radiyallahu anhu qala imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi a riwayar abdullah a riwayar aliyu dan abu talibin Allah ya kara mishi yadda aliyun kenan ko haliful khairi bil khairi munjahu alika daga kusan yaki mm mutumin da manzon Allah yake cewa rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu mutumin da yake san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke san shi Abu Turab an gane wannan ko shine wanda yake ainihin wato abin nan ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sirki ne ga manzon Allah kuma ko eh an gwanna na Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Ali dan Abu Talib Allah ya kara mishi da yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ala uallimuka kalimatin bana karantar da kai wasu kalmomi ba idza qultahunna ghafara Allahu laka idan ka faɗi waɗannan kalmomin to Allah madaukake sarki zai gafarta maka jama'a kun je da ake raba gadan annabta ko kun ji daga bakin da baya ƙarya eh idza qultahunna ghafara Allahu laka idan ka karanta su ka faɗe su to Allah ta'ala ya gafarta ko zai gafarta maka wa in kunta maghfuran laka koda ko dama kai Allah ya gafarta maka saboda sayyidina ali jama'a dan aljanna ne tun a duniya manzon Allah ya bishi aljanna ya bashi aljanna ko ya ce mai ku ce ku bude mishi kofa ya shigo ku yi mishi bishara da mene aljanna qul qala sai manzon Allah ya ce qul ya kai ali ka ce la ilaha illa allah al-aliyyul azim لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين جماعة كنجي شيني ولا ذكر جماعة كشي لا إله إلا الله العلي العظيم باب أبن بوتابسا تنجنتا سي الله شيني متوكتي كم شيني مي جرمان لا إله إلا الله الحكيم الكريم با أبن بوتا سي الله كما شيني نمي هكما كما شيني نمي كرمشي لا إله إلا الله باب أبن بوتا بسا چنچنتا سي الله شي كري سبحان الله رب السماوات السبع sarki ya tabbatar ma Allah ga dukkanin barin wata na ƙasa shine ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim shine ubangijin al'arshi mai girma alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu baki daya jama'a kaji wannan hadisi sahihul albani imamul albani ya inganta wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ne a labban hadisi na 3504 imamul albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' a labban hadisi na dubu biyu da ɗari shida da ainihin wato ashirin da ɗaya kenan jama'a wannan addu'ar tana da mene tana da muhimmanci ko sai a rike ta hannu biyu jama'a a yi ta yi amma a yi irin nawa na manzon Allah duk yadda wani ya zo yana ta hayaniya jama'a ka kyale shi ba za ta kai shi ko ina ba kuma duk yadda ake son ka kawo hujja akan tabbatar da wani abu wanda ba manzon Allah ya kawo ba kana bata hanka lokaci ne ba wanda zai kalle ka ballantana ya ji ma abin da kake cewa dan shi ma ya san wancan na wani ne wannan kuwa na wane ne na manzon Allah ne duk abin da zaka ce wani ya kawo ko manzon Allah ya kawo to in kai masoyin manzon Allah ne wanne zaka dauka aka she duk hayarin da ake yi ba wani mai kauna annabi na gaskiya kenan ko in dai za a waye gari ga na manzon Allah ka aji ka dauki na waninsa ka zama mara hankali kuma har ma ka kushe ka ce ai na manzan Allah babu taslimi a ciki wai sai naku ne mai taslimi a ciki ka kushe na ma'ana manzan Allah baka san zai dake salatin ba wanda ya zo wahayin wasallimu din ko taslima shi da ya masa wahayin ne ya manta kenan Allah ne ya manta da kansa kenan ko bai kanta da shi wancan din ba ba ta gane jama'a wato rashin hankali da rashin tunani ma da tsirkaniya za ka dinga ganin abubuwa malam na rashin hankali Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah kuma ka ba mu kyakkyawan hankali wa an umar radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mushi shadda Umar dan Khattabi yace ma minkum min ahadin yatawaddau babu wani ɗaya daga cikin ku da zai yi alula fayablughu ya kyautata wannan alulan ya kai matuƙa wajen kyautata wannan alulan fayusbighu alwudu'a ko kuma ya cika wannan alula thumma yaqulu bayan ya gama allon sai ya ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyuha sha kaji karatun manzon Allah jama'a Umar bin Khattab yace babu ɗaya daga manzon Allah yace babu ɗaya daga cikin zai yi alula ya cika wannan alolan ya kyautata wannan alolan sannan ya ce na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma lallai annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne face sai Allah ta'ala ya sa an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya shiga ta kowace ƙofa ya so wanda yake nuna maka farla ta faɗin mene la ilaha illallah jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka datar da mu ka sanya mu daga cikin bayanka na gari Allah muna roƙonka ka ainihin ba mu ikon yin aiki da waɗannan abubuwa wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa a laban hadisi na 234 mala yace fa yablughu aw yusbighu ma ce huma bi ma'ana wahid ma'anan sa ne jama'a ko a ce fa yablughu ya kai matuƙa wajen cikawa ko fa yusbighu ko ya kyautata wannan ayolan ya cika ta duk ma'anarsa ɗaya ne ayyatin muhu ma'ana ya cika ta wa yukammiluhu fayusiluhu mawadi'ahu ala alwajhi almasnun ma'ana ya cika wannan alulan ya kai matuƙa wajen sanya kowace gaba ya wanke ta yadda ya kamata na farilla da sunnoni gaba ɗaya an gane ko ta fuskar da ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a za mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci abin da muka karanta daidai Allah ka sami tare a cikin lada wannan bai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙon ka nuna mana gaskiya gaskiya ci ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ci ka ba mu ikon kauce mata Allah muna roƙon ka ka taimaki addinin ka ka taimaki sunnar annabinka sallallahu alaihi wa sallam اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين اللهم لا لا تخرجنا من هذه الدنيا الا بالروح والريحان والرحمه والعفو والغفران يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته